أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل ما سبق ناس بالحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله يساك على ما أنهم زاوية من البركة shi ma ɗan umma da ke kan titin malam goje a kuma cikin garin bauchi muna cikin suratun nahli ayata saba'in da shida Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa daraballahu masalan rajulai ahaduhuma abkan la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlid aina ma yujihu la yati bi khair hal yastawi huwa wa man yamru bil ajli wa huwa ala siratin mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala ya sake buga misali akan yadda je yace wa daraballahu masalan عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولد أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو أو من يعمل بالعدل آه وهو كل على مولد وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من نار حسنا وهو يؤمن سرا وجهرا هل يستوي هل يستوون الحمد لله بل رسول الله Allah da buga wannan misali na jiya bawa bai mallakan komai bai da komai yana karkashin wani da kuma bawa wanda yake mai arziki ya kace misali da da mai zaman kansa mai dukiya ina da haɗa shi da bawa wanda yake karkashin wani bai da komai da kuma da wanda yake mai dukiya mai aikin alkhairi shine misalin mumini da misalin kafiri misali na biyu kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wa darballahu masalan rajulain Allah ya buga misali mutane guda biyu ahadu ma abkam ɗayan Allah ya ce bebe ne shi duk da malamai sun yi bayanai da yawa akan abkam din na hannu ɗaya bebe ne bai iya magana ba duk abin da ya fito a bakin sa kawai faɗa yake ahadu ma abkam walar balla matsalar rajulai ahadu ma abkam
la yaktiru ala shay'in la yaktiru ala shay'in huwa kallun ala mawlid shi ma haka la yaktiru ala shay'in baya da iko akan komai wa kallon alamule shi yana mai ɗora nauyi wa ubangidansa wasu malamai suka ce maulahu ina wa kallon alamaulahu suka ce a bisa mutanensa banda cutar da mutanensa babu abin da yake wa kallon alamule aina ma yau kiwu la yadda tsayi duk yadda fuskanta baya zuwa da alkhairi duk wanda ya je ko shari yake shukawa a wannan wuri da ke cuci wannan ya zalunci wannan sai ya haɗa in al'umma kaza sai ya haɗa muna ko kuma in ya je wuri ma duk alkhairin da ake samu shi ba iya komai makansa wanda zai sama da makansa alkhairi wa kallin alamomi aina ma ya jula ya ce kai hal ya tawi wa shin wannan zai yi ɗaya wa man ya murbil adili zai yi ɗaya da wanda yake umarni da adalci wa man ya murbil adili wa huwa ala sirati mustaqim hal ya tawi huwa shin zai yi ɗaya wa man ya murbil adili da wanda yake umarni da adalci da insani wa huwa ala siratin mustaqimi yana kuma hanya wanda take madaidaiciya Allah ya ce ba za su kai ba a ce bawa wanda bai da ikon yin komai lalacecce sakalcacce malalaci a haɗa shi ɗaya kuma da wanda yake da tsayuwa akan hanyar Allah wanda yake umarni da adalci a nan malamai suka ce kamar yadda katada ya ce ya ce wannan aya tana magana ne akan sayyidina Usman radiyallahu anhu yana da wani bawansa bawa ne sai na Usmani ya dinga bujiro masa ya musulunci ya karɓi musulunci sai yake ya dinga bujiro masa ya karɓi musulunci yake to an ce shi wannan bawan gashi a karkashin wani yake bai da ikon samar makansa da komai maimakon ya karɓi musulunci ya samu yanci a yanta shi a bashi jari a bashi dukiya ga kuma lada da Allah ne bashi amma ya ki kaga aina ma yau tula ya ci da kai ni yadda ya je ba zuwa da alkhairi domin alkhairi ya same shi ya ki karɓa musulunci ba ga ce dai dai da wa man yamin bil adl da wanda yake umarni da adalci shine sai da Usman shi zai ma kuma da yake masa umarni ya karbi musulunci yanzu wannan bawan ya ji dai da shi bawa ne kaburi ne talaka ne kuma wato malalaci ne dai gashi dai bai da wani tasirin komai ba iya samar makan zabu yanzu dai dai ne sai na Usman mai dukiya halifan manzo Allah yace to ka tada yace wannan ayan akan su take magana Abdullahi bin Abbas kuma ya ce akan sayyidina abubakar sai na bakar shi ma ka ga dama shi qur'ani ya faɗa cewa allazi yuti malahu ya tabaki wanda ya ta yadda yake ci da dukiyansa kuma yana da ikhlasi ciki wa mali ahli cikin dimin tujza ba dan wani mutum da zai saka masa wani abu ba wane ne da ba shi wani abu babu sai Allah subhanahu wataala sabi da aka ce to yanzu sai da asrina usman abubakar shi ne aka ce in ji abdullahi bin abbas aya take magana a kansa da wannan bawan ta kafiri irin na sai na usman din ya yaye musulunci ya yake musulunci ya gwammaci gare ya zauna a cikin bauta a cikin wahala a cikin kaskanci da ya karɓi musulunci a yan ta shaƙa ba shi kuma jari ma ya yi kasuwanci to aka ce yanzu shi da sai na usman abubakar da yake umurtan zai karɓi musulunci nan da shi wannan bawan dafi ɗaya aka ce a ba a still kuma abdullahi bin abbas an sake rawaitowa domin sai ce ayan tana magana ne akan Ammar bin Yasir al-Ansi ba Ammar bin Yasir wancan ba da hadisi yake magana kansa Ammar bin Yasir al-Ansi wanda shi Ammar bin Yasir al-Ansi an ce wato ainihinsa bawa ne an gane ko bawa ne na wane na Abu Jahali shi bawan Abu Jahali sannan mahaifiyarsa ita ce ake kira Sumayya wanda ita ce awwalu shahidati ita ce farkon wato shahidiya a musulunci a mata ita ne farkon wanda ta fara shahada a mata ita sumayya hajji ita ne mahaifiyar shi ammar bin yasir al-ansi da shi da ita an ce ainihin su dukan su bayi ne na abuja ne to ita ta karɓi musulunci da ta karɓi musulunci sai na abuja ne ta azabta ta har ya zamo yana ce mata wai ta karbi musulunci ne don tana son Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ai ma san annabi ce ya cancanci haka shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Yusuf ma mata suka rikice a kansa ballantana annabi Muhammadu shi da aka bashi ga baki ɗayan kyau sai na annabi Yusuf ko rabin kyau aka bashi to shi Abu Jala ka ce ya ta azurta ta yana ce wai ta karbi musulunci a gurin ai ta karɓi musulunci ne don kyan Muhammadu wai li jamali sabiya da kyansa ya sa ta karɓi musulunci wai tana so ta aure shi ya ta azabta ta kamar yadda aka sani har yanzu ya cakka mata wani abu a gabanta sanadiyan mutuwar ta kenan to aka ce to yanzu ita dan ta karɓi musuluncin nan da ta yi ɗaya shi Abu Jahl da yake gaba da musulunci duk akwai ruwayan da yanzu aka ce ana magana ne akan akan su to sabila da haka Allah dai ya buga mana misali malamai suka ce a da ƙarshe kuma an buga misali ne akan cewa to da rabban Allah mutala rajulain nan afkamun nan aka ce kuma kare wanda ba su magana be ba yake nan ba su magana ba su komai ba su ishara kawai suna tsaye yanzu da haɗa su da Allah rabbul izzat aka ce duk dai wannan misali bare ba wa man yamun bil adli yanzu dai ɗaya ومن يامر بالعدل da wanda yake umarni da aiki mai kyau wa ala sirati mustaqimi yana kuma hanya wanda take madaidaiciya ai ina Allah ya ce hal yastawil ladina ya'lamuna والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الباب الله يتي دني إلمي da wanda ba da ilimi da su da Allah ya ce ba za su dai ba hal yastawul a'ma wal basir shin me gani da makawo da su da ba za su dai ba wala zulumatu wala nuru yanzu duhunne a tare su da haske da su zama daya Allah ya ce ba za su dai ba wala yastawul wala zulumatu wala nuru wala zul wala har kuma inuwa da zafin rana ba za su dai ba wa ma yasta wula haya'u walal muwat Allah ce bara a daidai da kuma matattu da mene da masu rai ba isho dai koyi a nan abin da Allah yake gwada mana da gaskiya da ƙarya ba ɗaya suke ba da haske da duhu ba ɗaya suke ba da sani da jahilci ba ɗaya suke ba yawwa sabila da haka ya sa da shi malamai suna ce komin wato ita ƙarya to ne take ba ta yaya in dai abu na ƙarya ne da ka shi da ya zo lokaci guda ya tashi amma sai ya ƙari ke sa annabi yake ce alaikum bi sirki alaikum bi sirki ku zama masu gaskiya kuma ya lamina mun ta kulla wa kunu ma sadiqina ya ku wanda ku ji tsoron Allah ku kai imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya anan dai ko bi juyawa Allah na gwada mana ne cewa wato abun da yake mai kyau ba bara ta haɗa shi da mara kyau ba duk dattin da aka yi yanzu a taɓa haɗa budurwar yarinya 'yar shekara 18 da tsohuwa 'yar shekara 50 ai duk adam da aka yi tsohuwa a shekara hamsin ba za a datar da shekara goma sha takwas ba ko a shekara ashirin ba za a taɓa haɗa su ba to Allah ya samu cika da imani na man ya mai bil adilin wa ala sirati mustaqim ولله غيب السماوات والأرض نعم وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير
ولله غيب السماوات والارض هو وما أمر امر الساعه الا كلمه البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات نا الله sanin gaib abin da ya ɓuya algaibu shi ne ma gaba abin da ya ɓuya abin da saninsa ya ɓuya ko ganinsa ya ɓuya shi ne gaibu to na Allah ne sanin abin da ya ɓuya a cikin sama walillahi dai bis samawati wal ard da abin da ya ɓuya ma a cikin ƙasa duk na Allah ne sanin sa amma Allah in ya ga dama yana sanar da wani wasu shashin abin da ya ɓuya a cikin ƙasa ne kamar yadda muka sani cewa masu litonar rijiya din ko masu tonon bohu ta sa inji ce akwai ruwa a nan nan kar a tona wahalar banza da babu ruwa kwata-kwata nan kuma da yi kuro mai zurfi kafin a samu ruwa amma nan ga ruwa nan kaga Allah ne ya sanar da su amma yanzu kai aikin ka tela ne kai suka zo ka dauko tip ka auna ka ce akwai ruwa gur ya ce wannan ba layi ka bane ko an faɗa ma ko ya auna da tip ya ce akwai ruwa da a tona amma su ko ba da yake aikin su ne kuma Allah ya sanar da su wannan gaibi kai da za su dauki injin awun su ma su ba mu tela ya auna ya ce akwai ruwa ba da a yadda ba sabiya da bai san ya ake gano akwai ruwan ba sabiya da aka ce sabiya ta ilimin gaibi na Allah ne amma yana sanar da wasu a cikin gaibinsu wannan kamar yadda muka sani mun sha faɗin irin wannan ayoyi malamai sun sha gaya mana in ma ɗauki gaibin ma cewa menene gaibu kamar yadda Qur'ani ya ce Allah ne yu'minu bil gaibi wa yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiqun wanda suke imani da gaibi suke tsaye da sallah suke ciyarwa a cikin dukiyarsu to gaibin duka manyan gaibin an kida ya ce abu uku ne ko kuma guda ne ko guda uku na farko Allah subhanahu wa ta'ala gaibi mu mun yi imani ne da Allah ba dan mun taba ganin sa ba subhanahu wa ta'ala ido ba ta kai ta ga Allah ba ko to amma annabi Muhammad ba bai gaishi ba ya ga Allah shi ya san Allah kuma ya ga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka sani hadisi sai ingantacce ya zo akan haka Abdullahi bin Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanunsa da suke cikin wato kayansa annabi ya ce ra'aytu rabbi bi aini ra'si na ga Allah da idanun da suke jikin abun nan dina da suke jikin kayan na wannan sannan sai ne ne kuma na biyu daga cikin gaibu sai ya ce mala'iku to wasu mala'iku ne mala'ikun da suke rikiya a nan karewa ne shugaban mala'ikun gaba ɗaya shine jibrilu jibrilu ko ya ce ban taɓa sanin ban ji nutsuwa da na samu aminci ba sai lokacin da Allah ya ce mun muta sun ma'ali muta'in sun ma'ali wa ma sa ibu bi wajin sai lokacin da Allah ya ce shi dinnan wato me yau biyayya ne ko abun wa biyayya ne sannan kuma aminin amincece ne sallallahu alaihi wasallam yawa wannan shine jibril kenan alaihi salam to annabi bai san mala'iku ba bai san jibrilu ba Allah ya san ya san jibrilu ya san mala'iku annabi bai sallallahu alaihi wasallam ba in ma wasito ai ba ma magana ba annabi ai bata lokaci ne bai san su da yake ba mu labari cewa akwai mala'ika hannunka da damanka mai rubuta zunubi da mai rubuta wato aiki nagari da aiki wanda yake mummuna na hukum gaibu kuma shine mene wuta mun imani akwai wuta a ranar laira to annabi ya ji har gidan wutan haka ya ga wuta ya san wuta ya shiga har aljanna har ya gaya masa na umar ko ya gaya masa ya ga wuta ya ga aljanna ta kai ya shiga ce ga wuta baiwar Allah sai ya fito ya ce tuna kishin umaru sai na umar ya ce kishin har akan ka ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wannan da yake shine dai wannan duk annabi ya san su ba jayayya don kuma irin wasu labari abubuwa na boye ne qur'ani ji ya gaya masa ya faɗi kissan sayyidina maryam sayyidatuna maryam da ya gama kissan Allah sai ya ce zalika min anba'il baby nuhi ilay wa ma kuntu ladayhim iz yulquna akalamuhum ayyuhum yakfur maryam wannan labari baby ne muke gaya masa ba wanda zai zo kuma ya ce wai ba baby bane baka ta Allah iya larabci ba da ya ba shi labari yace baby to kaga ba wanda zai zo ya canza in an yan uwan annabi Yusuf ne ma da Allah ya gama labari sai ce zalika minan bayil baby yuhi ilayk wa ma kunta ladayhim wa ma kunta ladayhim idza jama'u amru wa hum yamkur ba ka nan lokacin da suka taro ra'ayinsu na mukunyan dabara suke kokarin halaka annabi Yusuf ba ka wuri muka gaya maka a wala ayan kuma yace da yake kisan annabi Nuhu sai yace tilka minan bayil baby nuhi ha ilayk wancan labari da muke gaya maka labari ne na dai ma kunta ta'lamu anta wala ka muka min qabla hadha fadbit inna ajnatil mutaki baka santa ba mutane kuma ba sani ba sanda mun gaya maka ya rasulullahi wannan a take dai in an ce wallahi gaibi samawati akwai gaibin da Allah shi kadai ya sani bai sanar da kowa ba akwai gaibin kuma da ya sanar da wallahi gaibi samawati wala wa ma amru sa'ati al'amarin tashin kiyama bai zamo ba illa kalimin basir sai kamar kyaftawan ido abubuwa a ƙarfi ko kuma ya fi haka ma kusanci malamai ta ce Allah ya ce al'amarin tashi kiyama tun da ya duniya da farkon da ƙarshe mu ne muke ganin kiyama ta yi tsayi ko ya ƙono da mace ya zuwa cikin kuncin sani yaushe ne kan wannan alƙawarin in ka zamo mai gaskiya yaushe ne wannan alƙawarin to Allah ya ce al'amarin tashin kiyama mu ne muke ganin ta mai nisa duk bai wuce kamar kyaftawan ido ba gurin Allah in da ce lokacin ya ko Allah da ce kunni ya riga ma ya faɗa da lokacin ne ko ake jira kuma yanzu duniya lalle a kika duniya ta zo ƙarshe saboda dukkan alamomi na tashin kiyama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisai duk sun bayyana sai manyan alamatul kubra alamatul sa'a alamatul sa'ati al kubra alamomin sa'an kiyama manya su ne abin da suka rage irin annabi isa irin dujal irin naka tsali irin ya juju maju su ne suka rage yadda ya juju maju da akwai maganganun malamai da yawa a kai wasu suna ganin ba irin yadda aka faɗa da su masu cin mutane kaza kaza kaza kaza kaza kowa da yayi gurgurdan iya abin da Allah ya fahimtar da shi to su ne kawai ake jira su ne manya amma duk kanana cewa su annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yana daga alamun tashin kiyama an talidal amadu rabbata ku yanga ta aiki uwar kiciyarta duk yau masu mulki in ka lura ba ga gwamnoni an waye gari yau sun zo suna juya sarakuna ba idan ka ɗauki iyayen wannan gwamnoni an san su ne ba san su ba ko shugabannin ƙasa to Allah dai ya sa mu cika da imani sabiya da haka sa'an kiyama yayi kusa kuma kowa ya shirya ko da ma tana da nisa sauran sa'an kiyama amma kai ka sani fadirin da mutuwanka ta zo maka sai ta ne kiyama idan ka shirya yau ko gobe za ka iya tafiya yauwa kowa lokacin sai zai tafi ba wani jinkiri ballantana yanzu kan ga masu hankali ma ga masu hankali wani malami na taɓa jin tsayawar tuwansa ya fi shekara ashirin yana tafsiri yana cewa wani za annabi ya ce wani zamani dai don aka aiki yaro ko yarinya ba a mata farin ciki su biya da masifan da za ta fuskanta ko masifan da bai fuskanta to shine irin wannan zamani da muke ci kuma ko yanzu gashi an zo wannan cuta dai ta zo ta tsaye da duniya ga baki ɗaya cuta dai gaskiya ne annoba gaskiya ne ana yin sa tintintin amma irin wannan salo ya zo tun da duniyan yau ta zama ɗaya a ce dukkan kasashe ba a shiga kaza ko da mu ce ba mu taɓa ci wannan kar tun da yanzu duniya ta zama ɗaya an hana shiga amma iya garin da kake annoba a hana shiga kamar yadda hadisi ya zo sai na umar ya je ya shiga gari aka zo ana annoba ya ce mu dakata ya ta tambaya a shiga ne ko a fata aka ta bada shawarwari har zuwa abdurrahman bin auf ya zo ya ce ai ina da hadisi na ji annabi ya ce idan ana annoba a gari in kana cikin karka fita in kuma ba ka cikin karka shiga to banda irin wannan ba mu taɓa jin duniya ta tsaya ba sai wannan kara to shi kansa abin da zai koyo shi ya kamata ake kiran ƴan uwa a koma ga Allah ta addu'a Allah ya sa bayan sa alkhairi ya biyo baya domin gudun kar a take da shi a zo a gindaya wasu dokoki musamman ma a janibin mu musulmai yawa su haka muna roƙon Allah ya sa ya zamo alkhairi amma ba mun ce ba ciwon bane akwai ciwo kuma gaskiya ne kuma abin da baka da ilimi akai kar kai magana shi yasa tunda masana sun ce akwai ciwon akwai shi kuma wasu an gani da yawa sun kamu wasu masu rasu amma mu da mu Allah ya yi mana alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su ma masu mulki su ji tsoron Allah yawa su ji tsoron Allah su adalci kamar yadda annabi muka faɗa su ji tsoron Allah su taimaka mu inda ba su da abin da za su sha yawa su taimaka musu gudun kada mashawarta na jikin wanda suke cikin ko shugaban ƙasa ko gwamnan ko wasu 'yan majalisa su je a ba su wani shawara a ce a ai ba lalle an ba mutane abin da ci ba to ba a zo a kiyama kabari kai ɗayan ka da a ce a ce ba adalcin da kai shi da cire ka yawa wa yuslamu fi mahjuran wahidan da a ce a jefa ka a kabari kai ɗayan ka abin kauracewa daga kai sai aikin ka wannan babban bala'i ne Allah ya kiyaye a lokacin babu wasu masu shawara babu wasu wasu kaza babu wayi wayi ko yaushe duk wani mai mulki ya dinga tuna wannan da a sha kabari fa daga shi sai aikin sa kuma shi ya alƙawari da adalci wa mutane musamman ma wasu jihohi da muka ji ana tsananta musu abu garan mu alhamdulillah da mu ce mun samu shugaba wanda yake yana da tausayi eh yana da tausayi kuma muna roƙon Allah ya dade jefa masa tausayi amma ba shi din ake ji ba Hausa tana cewa wai ba a mugun sarki sai mugun bafaji kuma wannan magana na Hausawa ya yi bidiyo na hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a idza arada Allah bi amirin khairan idan Allah ya nufi sarki da alkhairi to kurina lahu bi wuzara'il khair sai ya gwama shi da wazirai da gari sai su dinga bai shawaran da ya dace amma in Allah ya nufi kuma sarki da shari to sai azurta shi da wato 'yan majalisa ma'ana masu shawarwari wannan da ake kira special advisor su ne SA ko yawa da shaurin wasu daraktoci da wasu famsa da ya zama marasa kirki sai ya yi yin abustoshin sai ya yi yin abustoshin to Allah ya nufin karshe su da su jawo shi shiga wuta Allah ya kiyaye alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma amru sa'ati illa kalimin basri al'amarin sa'an kiyama bai zama bai kaman kibta an ido awwa aqrabu ko kuma ya baka makusanci ya fi haka masu kunci a gurin Allah mu ne muke ganin sa me tsayi muke ganin yaushe kiyama ta zo yaushe kiyama kiyama ta dinne hankali yau duniya da wuya ta yi 24 hours baka tuna abubuwan da ya bata maka rai ko su damuwoyi sama da ba ba adadi ba a duniyan ko ka ga wani kana bukatar ka taimake shi ba hali ko ka ga wani ana zaluntar sa ba hali ba za ka iya taimakon sa da kai ci ya dame ka ko kai kanka ana cutar da kai ba inda ka iya الله يسلم كلمة أو أقرب إن الله حقيقة الله على كل شيء قدير يكون أكن بكم كومي نعم
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا أبصار ولا أفئدا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى والله الله اخرجكم شيء يفتدكم من بطون امهاتكم daga cikin iyayenku mata Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata min budul ummatukum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai kowa ya zo duniyar nan bai san komai ba wajalakun sama sai Allah ya sanya muku ji shine abin da Allah yake fara yi ma dan adam an aike shi almai suka ce to da yawa da Allah yakan kawo ji sai an kawo ji a kawo gani sai da ji ya fi gani muhimmanci yanzu mutum da a karɓi jinsa da a karɓi ganinsa so da yawa wanda ya san me ake nufi da ji zai ce gara a karɓi mene gara a karɓi ganinsa a bar ji idan aka karɓi ganinka aka bar maka ji da a iya zama da kai a shawarwari da yawa kana jin abin da ake faɗa kuma da ka ba da shawari in aka bar maka ji kenan ko amma kuma da iya zuwa wurare da kai da yawa amma idan aka karɓi ganinka to ba kome da a je a yi zama da kai ba afwan idan aka karɓi jinka afwan ba za a yi zama da kai a miki da kai ka bada shawari domin ba ka jin abin da ake faɗa ko ba ka ji yara da ka bada shawari amma an ganin ka ne ba za a iya zama da kai ka kuma bada shawari kuma da iya zuwa da kai wurare da yawa amma idan aka karɓi jinka yanzu abin da zai kashe ka sai ya zo kusa da kai ana ce ai gashi nan ba ka ji amma ka lura da wanda Allah ya karɓi ganinsa Allah ya ware masa ji kuma sau da an ce ji ji ya fi ganin ƙarfi yanzu daga nan ba kai saka kalli abin da ke kofar wunci ba ko kofar amma akwai abin da yayi ƙara daga awala kana nan malam gudu za ka iya shi in na tsoro ne za ka sani in ma wani kira ne zuwa ga alkhairi za ka sani malamai suka ce sa su dewa Allah yakan gabatar da wato ji akan menene akan gani wajalakum sama Allah ya sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal afida kuma Allah ya sanya muku wato zuciya shine hankali duk Allah ya yi wannan ne da mene da Allah kun tashkuru na don ku gode Allah ya yi mana ji dan mutum ya je ta jin ba ta ba yasa Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin suratul isra'i yana cewa a menene subhanallah inna sam'a wal basara wal fuada kullum ulaika kana masula ji kaga anan ma san da Allah ya kawo ji sai ita ce gaba da shi inna sam'a wal basara aka ce hakika ji wal absara inna sam'a wal basara da gani ji da gani wal afida ko wal fu'ad da zuciya to kullum ulaika kana an masula dukkan su abun tambaya ne ga dan adam domin su ne abubuwan da mutum su da yawa yakan sako da shi kunne Allah bai maka ji idan ka je ka ta jin kiɗa da sharholiya ba an maka ji ne dan ka dinga jin alkai yawa kunnan nan amana ne aka ba yau mata shadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yamalu wancan gababbuna kenan na kafa to wanda za su yi magana kunne Allah yi idan ka ji alkhairi ka kuma kiyaye abin da ya kamata ido Allah ya maka ne gani basar kenan dan ka dinga duba alkhairi ba yau yanda zamani ya zo mutum ya je ta kallon fim din bada a wayoyinsa ko a kafafen talabijin mutum ka ga ya je shiru a wuri ya nutsu insha Allah a cikin masu irin wannan da ka je ka duba to mai sauki ne ka samu mai kallon kwallo eh ko mai kallon drama duk shi ma ɓata lokaci ne wannan ana ta karar da idanka da kuma jin shirme eh mai sauki shine da ka samu mai wannan amma mai muni wanda ya fi muni sai ka samu aikin banza yake kalla sabiya da haka Allah bai maka wa'innan dan ka abun nan ba ya ce yayi ne dan ka gode in jin ka ka juyar da shi ka juyar da shi wajen jin fina-finai da drama da wasan shirme da kuma abubuwa na banza da wuri to baka gode wa Allah ba tunda Allah ya ce Allah kun tashkuru in ganin kama ka juyar da shi irin wannan baka gode wa Allah ba tunda Allah ya ce Allah kun tashkuru haka uwa uba kuma zuciya din in ka bata ta bata zama wani Allah ba tunda Allah ya ce ka dabla man zakka wa kar kaba man dasa ya rabbanta wanda ya tsarkake ta ya tabe kuma wanda ya tabar da ita wanda ya kusne ta cikin saban Allah to inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu malaika anhu kana anhu mas'ula na'am ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون ما يمسكون إلا الله إن في ذلك الآية لقوم يؤمنون Allah subhanahu wataala ya ce shin ba su gani ne alam yarau shin ba su gani ne a wani ruwayan kuma alam tarau ko wannan ma alam tarau yace haka ko wace alam yarau to akwai kira'an da yace alam tarau ya zama wala miri bil mukhadab abokan magana shin ba su gani ne kace kuma shin ba ku gani ne alam tarau kenan ba ku gani nan ce kuma alam yarau shin ba su gani ne alam yarau ila ɗayan shin mutane kan ba su gani ne zuwa ga ayoyin Allah cikin tsuntsaye ko cikin tsuntsuwa ko tsuntsu ila ila dai musakkarati Allah ya hore mata fi jawu sama'i a sararin sama a jawu shine tsakanin sama da kuma ƙasa musakkarati fi jawu sama'i ma yin su kunna illallah ba ne rike su sai Allah tsuntsaye da kaga sun tashi sama idan ka ce wannan fuka-fuki da suka bude shine yake rike da su to lokacin da suka haɗa ba ai da ya ga sun yi huda su ƙasa ko to amma da na ga wata tsuntsuwa ba na mantuwa lokacin muna zuwa gona ana yara ko muna ce mata cile kowa ita tafiyar da take ma na yanga ma dan da san wato Allah ne yake rike da su in ta bude muka cikin ma ta bude haka in ta rufe sai tafiya ne sai yadda ka san tafiya haka da ka uh yadda zaki budewa to kaga ma yin sukunna illallah me yake rike su ai ma yin sukunna ba me rike su illallah sai Allah Allah ne yake rike da sura daga sama da haka da Allah ya ga dama ya su faɗo to a wannan zamanin ya mu ce ga jirage suna tashi wa yake rike ai dama balarabe ya sama mu jirgi suna daga cikin tsuntsu ne fa'in ɗairin tsuntsu ta'iratun kuma jirgin sama da biyar shi balarabe yana yaran da yana da fasaha ainihin kuma yana da faɗi su da aka tudewa idan aka abu ya zo na zamani to sai ya nema masa su yanzu kamar mota sayyar kama ya kai sayyar waje a sayyar farka ruwa ko suka aika ɗan aikan su fa'adile ta ruwa na kiftan annabi su sayyar matafiya sai suka sa mota sai yara yawan tafiya jawwala kuma mashin mai yawan yawo jau yawo jawwala sai da alaka dai tsuntsu ta'ir jirgin sama yanzu ya muce ga jirgin sama wa yake yake ta ita da ba ta ba da fukafukan sai da ya ce falfela wannan falfelan ne ya rike mutane ɗari biyar ɗin a cikin bakunji ba ake ba almin ne ba abu ba alminiyon ne ba gunji ne irin alminiyon zin din nan ba dane shi sai zama yasa ta fata jaga ta kike ce kamar takarda ita ne wannan falfelan shi ne zai dauki nauyin mutane 500 ko 800 ko 100 ka san ba gunji ma ba wani karfi yake da shi ba duk wannan kifan Allah ne kawai ma yin sufan na ilallah ba da ya rike su Allah ya ce Allah saukan jirgi kawai in kaga wajen da aka mata na sauka ruwa rani ake tonawa a titin jirgi an ce wani wasu iyakokin ya tona rami ya fi tsayin mutum so uku a kwashe kasan wajen a zuba manyan duwatsu a sa kankare a sa roduna karafuna su biya da karfin saukan jirgin kawai to saukan kawai da take yi sai ta bare ma duwa yake rike ta wannan Allah ne alam yaro ila ɗaya musakkaratun fi jawi samai ma yamsukunna illa Allah inna fi zalika lalle cikin haka la ayatin liqaumin yu'minun akwai aya ga mutane masu imani da Allah
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوابها وأوبارها وأشعارها وأوبارها وأشعارها أطاطا ومتاعا إلى حين
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تتخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أسواقها وأوبارها حساة ومتاعا إلى حين
وأشعارها وأشعارها وأوبارها asasan wa mata ni layi Allah subhanahu wataala yace wallahu ja'alakum min juludil an'am Allah fa shine ya halitta muku ko ya sanya muku daga cikin wato fatin dabbobin gida min juludil an'am buyutan ya sanya muku gidaddaji a cikin fatin dabbobi min juludil an'am buyutan tattaifuna sai gashi kuna nade ta tattaifuna kuna daukanta yau maza'anikum ranan kauran ku shine ranan da za ku tafiya menene kire tace da Allah ya mana cikin fatin dabbobi tsakanin fatin dabbobin gida ai fatin ba ai al'amu da ma sune dabbobin gida tsakanin fatin rakuma da na shanu da na awaki da na tumaki Allah ya ce ya mana kire tace wallahu ja'ala kum min juludil an'ami buyutan tastahifuna yawma za'anikum wa yawma iqamatikum ranan da za ku yi kaura da ranan da za ku tsaya kuma ku yaɗa dangu a guri duk Allah ya ba ku gidaddaci a jikin fatin dabbobin ku kamar yayi kenan shine irin tantuna da matafiya suke yi irin na da da fatar rakuni a shanya shi ya bushe a kuma goge shi a jeme shi ya yi laushi ba ya tsaya a kandare da yake bushensa ba da yi wasu sinadarai na da a jima ya yi laushi kuma yana da ƙarfi haka fatan sa haka fatan awaki haka na tumaki mutum na zuwa waje kawai ya baza tantin sai irin wannan da ga gani in ana yin tarihi irin na musulunci din nan da ga tantinan irin wannan da ga shi wani mai baka mai kafa uku ne irin triangle din nan wasu kuma babban tanti ne sosai kamar gida da ga hatta dakuna an je wani sahara kawai sai aka kafa gidaje a wajen hadda labule hadda ne hadda ne da rufi da komai a cikin dabbobin gida Allah ya ce ni muka muku haka muka sanya muku gidan da a cikin su ranan da za ku yi kaura kowa ya cire abin sai nade shine yau maza ali wa yau mai kama cikin ranar kuma tsayuwan ku kuna zuwa an share an kittifa gida ya da zango a nan shikenan kowa ko yana kunce hajojin da dabbunan sa sai ga abin da zai fare sai ya hada tanti da wannan fatin dabbobi din ko fatan rakumi ko na saniya ko na akuya ko na tunciya zai hada dabbobi shine Allah yake gaya mana ai wannan baiwa ne daga cikin baiwawokin da mana min juludil al'ami biyutan tattahuna yawma za'anikum wa yawma iqamatikum wa min aswabiha ko daga jikin sufinta sufi shine gashi tumaki min aswabiha wa auberiya shine gashi abaru shine ko wabaru shine gashin rakumai shine wabaru wasu ce su da gashin wuyansa ko na tozansa ma shi aka kira da wabin su da larabawa da suna igiyan guga da shi gashin tozon rakumi yana da ƙarfi suna igiyan guga da shi suna igiyan ɗaura kaya da shi su da igiya ne mai ƙarfi shine wabin jamus abaru da swatiya wa auberiya shine aubaru da swatiya wa auberiya wa ash'ariya da kuma gashin da gashi kuma aka ce sha'aru shine gashi irin na jikin wato akuyoyi ita akuya ba ta sufu sufi shine gashi da zaka ga irin dabbobi na tumaki na larabawa irin wajejen china da india da ka gan su tumakin su manya manya ne suna tsatsan nono suna tsatsan nonon su kuma da ka ga gashi bayan an yi gashi da ka ga wani kaman auduga ya tabbara to shi wani ake cire shi ana aske shi na suna gashi da yawa ana aske shi a yi riga da shi ana yin kuma tanti din da shi a saƙa shi su da yawan sa shi da ga tumakin mu na nan wani sa'in in sun samu abinci sosai da ga gasken in sun shiga in ka shiga ɗakin da ga suna susa da gana zuba ai ba ai gashin ne amma ga ya haɗu wani abu mai laushi kamar auduga to shi ne su shi da ake ce wannan sufi din wasu ke ce da an ɗauko ma'anan sufi daga wannan gashi kamar yadda wannan gashi ya zamo an jefar da shi ko da iska yana da shi iska to yana daga cikin ma'anan sufi da ake faɗa wanda ya zama wani Allah shi ya sallama komai nasa na Allah shi bai da wani abu nasa na dabara duk abin da Allah ya yi shi ne zai tashi zai nemi halal zai kare kansa gaban abin da zai cuce shi amma duk abin da Allah ya yi shi zai shi ne mai aswab wa uberiya gashin shira kuma yake na tozo ko noni jikinsu da yake da tsayi wa uberiya wa ash'ariya ash'aru kuma shine gashin wato awaki tuma akuyoyi ke da kuma gashi sha'aru irin na gashi na kan dan adam duk shi ma sha'aru amma shi larabci da biya da yana da fasaha to kowane gashin ma akwai sunansa daban kuma a uberiya amma mu a wajen mu dukansu gashi shine ash'aru aw bi ra'ata asatan dan jin dadi Allah ya muku haka su malamin suka ce asatan din nan mata'an Allah ya mana ka dukkan mu ji dadi da Allah ya ga dama ya aje tafiya sai dai an ji an nemi bishiyoyi to kuma tafiya a sahara ba ko ina ne akwai bishiya ba mu ne muka tashi anan amma duk wanda ya tafi dogon tafiya ko da Nijar nan in ka je ko irin wajejen Katsina za ka ga wani daji ya kai tafiyan kilomita hamsin sai da kirga bishiyoyin wurin daidai ne fallau irin wannan tafiya kama karkashin ruwa ina ranka huta amma ga Allah biya mana irin wannan mata'an asakan mata'an wasu kuma suka ce mata'an din nan siyaban Allah ya mana haka ne duk dan ya zo mana tufafi wa mata'an kuma ilahi ko kuma Allah ya mana wannan abun dan ji wani jin daɗi ilahi ne zuwa wani lokaci kun zo kuna cikin tafiya kuka sauka a wurare kuka bubbuɗe tantunan ku kuka huta a yi bacci a sha ruwa wani wajen ma a yi kwanaki kaga an yi ne din jin daɗi na ɗauki wani lokaci wannan shi ma babban nima na
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم مما خلق والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سراجيلا
تقيكم الحر تقيكم الحر وسراجيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم la'allakum tuslimun wallahu Allah shine wanda ja'alakum ya halitta gare ku min al wallahu ja'alakum min ma kalaka dilala Allah shine ya sai ya kasantar gare ku ko ya halitta gare ku daga abin da ya halitta wallahu ja'alakum min ma kalaka dilala shine ya sanya muku daga abin da ya halitta ya sanya muku inuwa wallahu ja'alakum min ma kalaka dilala wa ja'alakum min al-jibali akananan Allah nan kuma shi ne ya sanya muku daga duwar watsi ya sanya muku wato koguna a cikin duwar watsi wajen da za ku ci shi ma ku sha inuwa a gurin. Wallahu ja'ala kullu ma khalaqa zilala wa ja'ala kullu jibala aknana wa ja'ala kullu sarabila Allah shi ne wanda ya sanya muku riguna taqikumul harra wanda take tare muku zafin rana wa sarajila da kuma take tare muku zafin rana da sanyi wa sarajila kuma shi ya muku wasu wa sarajila da wasu rigunan kuma ta ƙi ku ba'asatun wanda take kiyaye ku a yaƙi kamar sulke ke kazalika yutimmu ni'matahu alaykum haka dai Allah yake cika ni'imansa a gare ku la'allakum tuslimuna dan ku mika masa wuya mu sani Allah shine komai anan malamai suka ce Allah yana gwada mana irin ni'imomi da ya mana ya ce wallahu ja'alakum mimma khalaqa zilala Allah shine ya sanya muku daga abin da ya halitta inuwa wannan rufi na daki bai kai ya ba mu inuwa ba domin rufi wannan bai kai mai tare zafin rana ba har ya ba mu inuwa aka ce ko inuwan nan ta Allah ya ce wallahu ja'alakum mimma khalaqa zilala shine ya sanya muku inuwa daga abin da ya halitta inuwa kawai Allah ya halicce ta ne a cikin wuri ne rufi amma ba rufi shi ke kawo inuwa ba domin sun ce da rufi shi ke kawo inuwa bayan da za a ce rana tana sama na hudu rana tana sama na hudu ne ba ba saman duniya wannan take ba tsakanin da wannan kan kasa tafiyar shekara dubu biyu da ɗari biyar ne amma zafin da ya keta wannan nisan zango na tafiyar shekara dubu biyu da ɗari biyar har ta zo mu da muke kasa tana taɓa mu zafin na damu ashe ɗakuna wannan rufi ba shi ne inuwan ba inuwan kawai Allah halitta ne saka a wannan wuri shi rufi kawai sababi in an sa shi a wuri sai Allah ya kawo inuwa tun da za ta tsaga to tsakanin rafta ko tsakanin noki ko sili zuwa kwano kilomita tafiya kilomita nuni ko tafiyan kwana nuni wata raftan ma tsakanin ta ma da ko nokin din ko silin din da kwanan bai kai ka tsaya a ciki ba yanzu ne ma ake wani rufi na zamani ake yin su doro aini amma da yawan rufi irin na tsofin gini bai kai ka tsaya ma a ciki ba to kuma ya ba da inuwa malamai suka ce inuwan koyi Allah ya halitta ne don ta zamo ni'ima gare mu shi yasa ya kawo mana wallahu ja'alakum mimma khalaqa zilala wa ja'alakum min jibali akanan ya sanya muku kuma koguna wanda kuke shiga a duwatsu kaga da dai haka ne ma idan mutum ya bude ai ya kusa da rana din ina in ya shiga kogo a dutse to shi zai samu inuwa bayan ya rika matsowa kusa da ita amma kuma ya samu wani wasu kwari masu wato ni'ima akan dutse wajalakum jibal aklan wajalakum sarabila Allah shi ya mana riguna take kuma lahara wanda take kiyaye ku zafi daga tana kiyaye mu zafi tana kiyaye mu kuma mene sanyi idan ana sanyi mutum bari iya fitowa ba zai ga ya dauki riga ya dabka riguna yadda taimaka masa idan kuma zafi ne ake yi shi ma bari iya fita ba zai rana ba sai ya nemi riga wanda ta dace da lokacin zafi sai ya sadu wannan ni'imomi ne na Allah yaman kuma ya ce ya zo wa sarabila taqikum al-harra a taqikum ba da wasu rigunan kuma Allah ya ce tana kiyaye ku wai tana kiyaye ku yaki shine silkuna na wajen yaki Allah shi jefa ma dan adam tunanin yayi saka ta zamo masa silke in ya je yaki ko da tafiya ko mashi ko takobi a yanzu ya mu ce irin riguna da ake ce bulletproof da motoci bulletproof da Allah ne mana wannan dan ta kare ta kazalika ju ni'matu walikum haka dai Allah yake cikin ni'imansa akan ku la'allakum tuslimuna dan mi kauya ga Allah subhanahu wataala na'am na ganin anan zamu zamu kwana sabiya da wannan tambayar assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya shi mutum ne ya zo sallah sai yaya zai bayan ya zo sallah ya samu an wuce shi zai fara cika raka'an da ya samu ne ko kuma a'a wanda suka wuce wanda ya samu ai wanda ya samu shine na farkonsa ko kuma abin da ya wuce masa abin da zai ciko daga baya shine eh to mun fahimci wannan mai tambaya abin da yake so ya gaya mana shine misali mutum ne ya zo sallah an wuce shi da wasu raka'o'i ko to idan da ya ciko sallan nan da ya ciko abubuwan da aka wuce shi da shi ne ko su ne sallan da ya samu raka'o'in da ya samu su ne farko a wurinsa abinda bai samu ba su ne ƙarshe ko kuma abin da aka wuce shi da shi shine farko abin da ya samu shine ƙarshe to wannan mas'ala ce wanda take akwai sabanin malamai akai amma zance mafi shahara mafi kuma dalili shine maganar da imamu maliku ya faɗi ya tafi akai kuma wanda ya ya ɗori wannan fatawa na sani abun shiri na umar da kuma wasu ba'alin da ya sahabbai da yawa cewa idan mutum ya zo da abu hanifa da imamu maliku da sauri da ahmad bin hanbal su sun tafi ne akan cewa kuma da ingantaccen hadisi na annabi suka kafa dalili cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iza uqimat salatu a wani ruwaya idan aka tsaye da sallah to wa'atuha wa antum tamshuna ku zo masallan kuna masu tafiya wala ta'atuha wa antum tas'auna kar ku zo mata kuna gudu idan dan gudu haka an gana mutum an shiga sallah ya zo yana gudu ku zo kana tafiya fama adaraktu fasal annabi ya ce abinda kuka samu ku sallata tare da imam wa ba fatakum abinda ya tsere muku fa atimu ku ciko imam malik ya ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ma fatakum abinda ya tsere muku to da Allah ne ne ne ya tsere ma sai ka zo ana sallah misali ka zo ne an yi sallar isha ka zo ka samu an yi raka'a ana tafiya kaga kai kanka ka san dai ka samu raka'a biyu kenan insha Allah ko biyu ya tsere maka to sallan ishan nan raka'a biyu da farko a bayyana ake yin su kuma fatiha da sura rakawoyi biyu na karshe kuma zallan fatiha ake ba sura to annabi ya ce abin da ka samu ka sallata abin da ya tsere ma ka ciko ka zo ka samu an yi raka'a biyu da Allah wanne ne ta wuce ka menene kuma ka samu fatiha da sura shine suka wuce ka ko kuma su ne ka samu fatiha da sura su suka wuce ka tunda ka zo ka samu already liman yayi to annabi ya ce abin da ka samu ka sallata me ka samu kuma ya saura fa zallan fatiha ba sura shine ko in kace kuma babu ne babu menene ba zallan fatiha ne su ake yin su dama ba sura to kaga ashe hadisi ma ta waro yasa imam malik da amr bin hanbal da imam shauri da abu hanifa suka ce ai annabi tunda yace wa ma fataku fa ma adaratu fasalu abinda kuka samu ku sallata wa ma fataku abinda ya tsere muku kuma fa ajin menene ya tsere ma fatiha da sura ai abun ba fili take da da haka idan mutum ya zo ya samu sallah duk da wasu malamai sun to su bayanai suna ce a wai ai kai idan liman ya yi sallama ai kai abin da ka samu shine farkon sallan shine wannan fata wanda zaka yau in zamani shine suke ta dora mutane sai ga mutane mutum ya zo an yi magariba ya samu raka ya zo an wuce shi da raka ya samu raka da da ya tashi ne karo na biyu sai ga mutum wai an wai wannan raka da ya samu ita ne na farkon sa in ya tashi na biyun ma abin da ya fi tafiya da shirme sai kaga ya kawo ta a ɓoye kuma zallan fatiya yake idan ya sake tashi na uku ma idan ya sake tashi kawo na uku ma ba sai ya sake kawo ta zallan fatiya kuma a ɓoye kaga sallan magariban dukkan ya yi ba sura ce ko ba gane ba kuma sallan dukkan da magariban ta koma duk sirrin ke duk a ɓoye ke na ake sallan wannan gaskiya yin zamani su suke rikita mutane duk da suna ɗauko wata ruwaya wanda ita ma ta zuwa cikin imamu a cikin bukhari da cewa aya ta ya ce a wani ruwaya wa ma fatakum fa ma adaraktum fasallu ma adaraktum fasallu wa ma fatakum faqadu abin da ya tsere muku ku biya wai suka ce wannan biya ina ne ya ce ku biya to ai biya ana gwada maka abin da wai a su fahimtar su wai tun da aka ce a biya to ya gwada maka cewa abin da ka samu tare da liman dinnan shi ne wai farko a gurinka abin da ya wuce ka kuma shi aka ce ka biya sabiya da aka ce abin da ya wuce kan nan kuma abin da ka samu da liman shi ne farko ko abin da kuma da aka ciko shi ne karshe a gurinka tun da an ce fakazu ka biya sabiya ka biya dama abin da ya wuce su da haka suka dai wasu bayanan tunan su a fahimtar su na wannan hadisi su da haka gaskiya zance mafi inganci har imamun bayaki zance mafi inganci shine abin da ka samu annabi ya ce ka sallata abin da ya tsere ma abin da ya tsere maka ko a fili yake ka ci ka ci koshi shi da ka biya fatiha da sura amma mutane suna yin shi ne kaga mutum ya zo ya yi magariba duka sallan yayi ta ko yake nan bai sani ba kuma duka ba sura ka bar surori guda biyu wanda kuma dama a cikin sunna in an bar sunna biyu a mazhabin maliku shine sujada kake kama mutum sai dai sunnoni guda biyu ai akwai sunna ɗaya wanda kuma kowane ɗaya tana ɗaukan sujada shine ɓoyewa ko bayyanawa in ka zo wajen da ake karatu a bayyane kai kai a ɓoye to sujada ya kama ana bayyana ya kai a boye kayi da kai ka in kuma a boye ake ka bayyana kayi da kai ba aji sai dai da haka kaga mutum ya zo duka sallolin ya yi su a boye kuma babu fatiha to Allah ya sa mu cika da imani sannan kuma imamul bayhaqi yana cewa abinda aka rawaito na cewa fa atibu ku ciko yace shi ne yafi yawa yawancin ruwaya fa atibu aka tarawaitowa kuma yace wanda suka rawaito fa atibu su suka fi karfin hadda yace aksar alladina rawaw fa atibu aksar wa ahfaz wa aldam la bi hurera yace wanda suka rawaito ku ciko su suka fi yawan ruwaya su suka fi karfin hadda su suka fi zama kuma da abu huraira da aka rauci ko wannan hadisi a wurin a wurin da aka rauci fatimu a wurin da aka rauci kuma fakad su bila da aka wannan hukuncin wanda sallah ta wuce masa ya ya ya ciko abin da ya samu shine zai sallata abin da ya tsere masa kuma ya ciko wannan shine zance mafi bayyana kamar yadda imamun bayaki yake ya faɗa imamu a imamu da zalima yace shi bai ga iskali a cikin wannan hadisi ba ya ce akili ya yi magana yake annabi ya ce abin da kuka riska ku sallata wannan kawai akili yake ne ka samu me ya tsere maka ka ciko sabiya da haka wannan shi ne zance mafi inganci kuma mafi wato dalili kamar yadda malaman suka rawaita wannan hadisi a wannan tambaya guda ɗaya da ita da mu kwana wannan karatu namu sai gobe da mu amsa sauran tambayoyin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu su biya da isan annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam masu taimaka ma wannan karatu fi shekaru da yawa har yanzu a yau shekara bakwai kenan Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wanda suke ba mu shawara wanda suke ba mu gudumawa duka Allah ya saka musu da alkhairi ya jayi rasulullahi marasa lafiya na gida da asibiti suke turuwa musu addu'a Allah ya yi musu albarka annan Muhammadu Allah ya yi mana wannan cuta اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وامتداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين